kana ɗalibin ilimi a ce kai ko kana zuwa fada wat kaza fada kaza ta rana kaza fada kaza ta daddare fada kaza unguwa kaza kai kullun yawo cikin fadodi kenan dole ne ka rage wannan in dai kana so ka samu ilimi wanda yake mai amfani to dole ne ka rage abu kai wani abokinka ne wani ma abokinka ne wani ma abokinka ne kullum kai kana cikin shagulgulla baka da lokaci to dole ne idan kana son ilimi ka rage daga cikin irin wannan muhalata kenan a irin cakuduwa da mutane malin ya cewa fa inna tarka hamin ahammi ma yin baki ne talibin ilimi wala sai malibai bijis saboda barin irin wannan ishira kina haduwa da mutane na daga cikin mafi abubuwa wanda suke masu mahimmanci wanda ya kamata ka bar shi wala sai ma da gairu jinsi balle ma irin mutanen da ba irin jinsin ku ɗaya ba abinda ake ne kai ɗalibin ilimi ne jinsin ka su ne ɗaliban ilimi bai ga yiwuwa a ce kana ɗalibin ilimi ka je ka samu wasu wanda suke da wata hanya daban wadda take ta banza kenan ra'ayinku ba zai zo ɗaya ba don haka kenan wajibi ne ka samu irin jinsinka wanda malam zai yi maganarsa a nan gaba yake cewa hususan liman kasura la'ibu wa kallat fitratu balle ma mutumin da mai yawan wasanni ne kinan bai kamata ba kana ɗalibi ilimi a ce shi ne abokinka shi kullum yana gurin balo kullum yana gari kaza misali gurin wasanni kaza wasanni kaza ka bi shi kinan zai bata maka rayuwarka ne don haka ka yi hankali da shi sannan yake cewa fa inna tiba asarraka an sani cewa irin wannan halayya in ka kasance kana da irin aboki wanda yake yana da wani ra'ayi daban to tabbas wata ran zai sha ka cikin irin abin da yake kenan dan haka kaulai ko kula da kyau maliki ta wa afatul ishra biya umur bi ghairi fa'ida yana daga cikin matsaloli na yawan cakuduwa shine bata lokaci ba tare da wata fa'ida ba ka yi awa biyu a fada misali ana shan shayi babu wani abin da kuka kamu kuma ka koma da barci wata awa uku a wani guri shi ma a bata lokaci babu abin da ka kamu daddare a buɗe wata fada awa uku babu abin da aka kamu kenan duka idan ka duba ka gani kawai ka bata lokacin ka ne a banza kenan da haka ka kula da haka yake cewa wa zahabul mal akwai kuma bata dukiya wal irri da kuma mutunci in kanat ligairi ahad kenan ga wanda kenan ba mutane bane wanda suka cancanta a irin wannan zama da su wala habu dini in kanat ligairi ahad balle ma kuma in ka zamna da wanda suke marasa addini su ma kake wannan jakuwa da su to tabbas su su ta yadda addininka kenan ka kula da kyau kenan ko da mutanen kirki to ka san irin zaman da zaka yi kamar ba kowane lokaci bane ba zaka nemi fada ka zamna a'a ya kamata kenan fada ma kamata lokaci ka mata jadawal kenan ta yanda misali in ka bukaci ka sauwa kamaranka ka je ka zamna gurin da yake mutanen kirki wanda idan aka yi hira zaka samu karuwa tare da su amma ka zamna gurin mutanen da ba irin mutanen jinsin ka ba malam yake cewa wallahi yan bagi da talibin ilm Allah ya khalida illa man yufidu aw yastafidu min abin da ya dace gari ka dalibin ilimi kada ka yi cakuɗoniya sai ga mutumin da zai amfanar da kai ko kai zaka amfana da shi kama ruwiya an nabi sallallahu alaihi wasallam uhudu aliman aw muta'alliman wala taqul thalitha fatahala kama yadda aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka kasance malami ko kuma mai koyo kaka kasance ne daga cikin ukunsu kenan wanda shi ba malami ba shi ba mai koyo ba a wannan kenan a duk da yake hadisin shi ma akwai magana a cikin shi malin ke cewa fa'in shara auta an rada da su kubati man yi zai yi umara kuma a umuru kuma abu wala yi fi duhu wala ya stafi dominu wala yi inuhu alama ko bisa da falyatalattaf fi qatli ashiratihi fi awwal al-amr qabla tamakkuniha in aka yi rashin sa'a ka haɗu da wani wanda yake zai bata maka lokaci cikin abuttaka da kai da shi baka amfanar kai baka amfanar da shi shi bai amfanar da kai kuma bai taimakon ka cikin abin da kake na neman ilimi da abin da ya kama da haka to ma yake cewa ka yi kokari ka silale a hankali ka rabu da shi ka yi kokari ka silale a hankali ka rabu da wannan mutumin saboda ba abokin zama ba ne malai yake cewa tun da murkuma tun kahin yake cewa tun kahin wannan abin da ta tafi da kare fa innal umura idza tamakkanat asurat izalatu saboda idan ya kasance kun kulla alaka da shi sosai to zai yi wahala ku rabu da shi kenan tun da farko idan ka gane cewa babu fa'ida tare da shi to kai kokari ka rabu da shi yake cewa wa min al-jari ala alfin ala alsinat al-fuqaha ad-daf'u ashalu min ar-rafi akwai magana ta malamai da suke cewa tun ku ne a ya yi sauƙi a kan a ɗauke shi a busan shi kenan inda farko ne alaƙa ku da farko kaka iya rabuwa da shi cikin sauƙi amma idan kuka zamna da shi aka cakuɗi da juna har kuka saba to wani lokaci zaka gani irin wannan abokin yana da wahala a rabu da shi to in ya kasance babu fa'ida tare da shi kenan ka yi ƙoƙari tun da farko ka rabu da shi malin ke cewa min mayu wa an ali la tashab akhal jahili wa iyyaka wa iyyahu kakka saki kai abutaka da jahili ka sheninka da shi kenan ku yi ban ku yi wannan da yake da suna ku kwarabu da shi kada ka saki ka saki kai aboki wanda yake jahili saboda babu abin da zai iya karar da kai babu abin da zai iya karar da kai sannan yake cewa kan min jahilin arda haliman hina wa khafa yawa daga cikin jahili wanda zai iya hallakar da wanda yake halin mai hankali lokacin da kai abutaka da shi yake cayu basun murku bil mar'i za huwa ma sha ana kwatanta mutum da wanda yake tare da shi lokacin da suke tafiya in ka kasance abokin kai mutumin banza ne to sai a ce kai ma mutumin banza ne kenan dan haka kai kokari kai aboki wanda yake na kirki wasu malamai suna cewa inna akaka sidika man kana ma'aka abokinka na gaskiya shi ne wanda yake tare da kai cikin duk abin da ya same ka ومن يدور نفسه لينفعك shine wanda yake cutar da kanshi ya shiga cikin kumci dan ya amfanar da kai kenan shine wanda zai iya sadaukar da kanshi a kanka ko da shi zai samu kumshi a ciki a tare da shi yace wa man idza raibu zamani sadda'aka shattata shamla nafsihi liyashma'a shine idan zamani ya maka kunci ka shiga cikin wata wahala to yana iya ya rasa wasu daga cikin abubuwan shi wanda suke yana so domin kai ya kare ka domin ya taimake ka ya baka abin da kake so kenan wannan shine aboki na gaskiya wanda zaka tare da shi wanda zai kasance tare da kai lokacin da kake cikin matsala a takaice kenan wannan babi mala yana so ya nuna maka cewa ka yi abintaka da mutum wanda zaka kare da shi ko kuma zai kare da duk wanda ba haka ba to kai kokari ka yi nisa da shi wannan kuma shine karshen nukuta ta goma kina wadda take da alaka da abin da ya shafi adabi na ɗalibi ga karan kanshi sai alfasul tsani fi adabihi ma a shekhihi wa qudwatihi wa ma yajibu alayhi min azim hurmatihi yanzu nan zai maka magana akan ladabin da ya kamata da ya kamata ɗalibin ilimi ya kasance tare da malamin shi wasu irin mu'amala ne wanda ya kamata ka yi da malaminka wasu irin ladabai ne ya kamata ka siffanta lokacin da kake tare da malaminka sannan kuma da abin da ya shahi girmama malami da bashi matsayin shi duka wannan abubuwan kenan shi ne zun gani a cikin wannan babu malaki ta wa huwa talata da ashar annawa abubuwa ne guda goma sha uku al'awwal annahu yanbaghi li talibi an yuqaddima annazar wa istakhira Allah fi man ya'khudhu al-ilma an na warko lokacin da ka zo neman ilimi dole ne kahin ka je wajen malami yake cewa kai istikhara ka nemi zabin Allah cikin malamin da zai koya maka karatu kinan ka nemi zabin Allah cewa Allah madaukakin sarki ya datar da kai da malami wanda yake ya cancanta ya koya maka karatu ba haka ba kawai sai ka je ka dauki kawa ka je wajen kowane malami ya koya maka karatu malami yake cewa yattasiba wa yattasibu hasan al-akhlaq wal adab minhu kenan wa yastahilu Allah fi man ya'khudhu al-ilma anhu wa yattasibu al-hasana al-akhlaq wal adab minhu kenan dole ne kasance wannan malamin yana da ilimi sannan kuma dan ka samu kyawawan halayya a wajen shi kyawawan halayya a wajen shi dole ne wanda zaka sami ilimi a wajen shi ya haɗa wannan abubuwa guda biyu shine ilimi wanda yake ingantacce sannan abu na biyu shine kyawawan halayya kyawawan halayya wannan abubuwa ne kenan masu muhimmanci maliki ta wani yakun in amkan mimman kamulat ahliyatu ka duba ka gani wannan malamin wanda zaka je wajen shi yana daga cikin malamai wanda sun cancanta cikin ilimin da zaka nima a wajen shi wata haqqaqat shafaqatu kina kuma malami ne wanda yake mai tausayi mai san dalibai mai kwadaitar da su akan neman ilimi sannan wa zaharatu ru'atu malami ne wanda yake mai mutunci a cikin mutane kina wanda yana aiki da ilimin shi yana da mutunci da daraja a idan mutane wa urifat iffatu kuma ya kasance malami ne mai kamewa malami ne mai kamewa wa shtaharat siyanatu kuma ya kasance malami ne kinan duka ne ya shahara wajen kare kanshi daga dukkan abin da bai dace ba wa kana ahsana ta'aliman wa ajwada tafhiman kuma ya kasance malami ne wanda yana da hanyoyi wanda suke masu kyau wajen koyawa wajen isar da sako na ilimi kenan kamar yadda muka sani kenan malamai sun sha bamban wajen isar da ilimi wajen ɗalibai to ka nemi wanda kenan zai kasance yana da hanya mai kyau wajen koyar da kai sannan kuma yana da hanya mai kyau wajen fahimtar da kai ilimi wannan kenan shine abin da zaka yi istihara ka roki Allah Allah ya datar da kai ga irin wannan malami malami yake cewa wala yarghabu talib fi ziyadati ilmi ma'a nafsin fi wara'in aw dinin aw adami khuluqi jamili kada ka kwadaita akan neman ilimi a wajen malamin da ga ilimin amma kuma an rasa wasu abubuwa na kyawawan halayya a wajen shi ya kasance bai da wara ko kuma bai da addini ko kuma bai da halayya na kyau masu wanda suke masu kyau dole ne a samu wannan abubuwa guda biyu saboda shi ilimi a karan kanshi ba shi bane abin da ake so ilimi da aiki da shi da yawa daga cikin malamai sukan kwadaitar da dalibai akan cewa dole ne ka samu malami wanda ya hada wannan abubuwa guda biyu ilimi da kuma aiki da shi ko kuma ilimi da halayya wanda suke masu kyau kamar yadda kake kwankwada akan ilimin shi to haka zaka kwankwadi kyawawan halayyar shi ta haka ne zaka samu ilimi wanda yake mai kyau yake cewa fa an ba'ati salaf hada ilmu dinun fanzu amman ta'khuduna dinakum shi wannan ilimi addini ne to don haka kusan a wajen masu ku amshi wannan addini kenan dole ne ka nemi malami wanda yake kwararre wajen wannan ilimi sannan kuma ya kasance yana da halayya wanda suke masu kyau malai yake cewa wani ya hazar min at-taqayyud bil mashhurina wa tarki al-akhdhi anil hamili ka ka guji daukan ilimi a wajen malamai wanda suke shahararru sannan kuma ka bar wanda suke musu shahara ba wai ana nufin kakka nemi ilimi a wajen shahararrun malamai ba a'a kada ya sa kai kullum hammakin ka kace kai sai wanda ya shahara a akwai wasu malamai wanda ba su shahara ba a gari amma sun cancanta a nemi ilimi a wajen su to kada ka ringa nisanta wannan malaman kada ka ringa nisanta su malaki ta faqad addal ghazali wa ghayruhu zalika min al-kibari ala al-ilmi wa ja'alahu ayna al-hamaqa imamu da ghazali ya yi magana akan cewa irin wannan halayya ka ce kai ba za ka nemi ilimi sai ga wajen malami wanda yake mashhuri kabar wanda ba su shahara ba amma sun cancanta to wannan yana daga girman kai akan ilimi kuma yake cewa wawanci ne wannan abu dan me yasa ya anna hikmata dalatul mu'min yantaqituha haythu wajada ita hikima da abin da ya shafi ilimi duk inda mu'mini ya gaishe daukar shi zai ya kasance wajen malami ne mashuri ko kuma wanda bai shahara ba in dai ya cancanta to ka je ka yi amfana da shi ka nemi wannan ilimi a wajen shi kada ka yi wasa daga ƙasa akwai inda yake cawar yajtahid على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الضلال daga cikin abin da malam yake baka shawara shi ne kasance ka yi ƙoƙari wannan malamin da zarka nemi ilimi a wajen shi ya kasance yana da ilimi wanda yake na shari'a yana da ilimi wanda yake na shari'a kenan yana da masaniya akan ilimi wanda yake na shari'a musamman fannoni wanda suke daban-daban ya ce walahu man yutaka bihi min mashayikh asrihi kathratu bahsin wa tul ijtima kuma dole ne ka samu malami wanda wannan malamin an san cewa ya yi karatu a wajen wasu malamai ya yi karatu a wajen wasu malamai an yarda da karatun shi wannan ke yana da mahimmanci saboda kakka je ka samu malami wanda ya yi karatu a cikin littattafai bai da wasu magabata cikin haka kina akwai kuskure wanda yake babba sannan yake cewa lanin man aka ga an fudulil aura ba irin malami ba wanda bai zamana a gaban malamai ba kawai ya yi karatu ne da kanshi cikin littattafai kawai ya karanta saboda sau da irin wannan akan samu kurakure wanda suke masu yawa kurakure wanda suke masu yawa yake cewa walam yu'raf bi suhbatil mashayikh al ba a san shi ba da abin takkai abin kusantan malamai wanda suke wanda suke manya-manyan malamai kenan ba a san shi ba da zuwa wajen malamai ya yi karatu kawai ya yi karatu shi ne a cikin shi da kan shi ƙalar shafi'i rahim radiyallahu anhu man tafaqaha min mutunin kutubi dayya al-ahkam imamu shafi'i ke ta duk wanda yayi ilimi a cikin littattafai kenan bai je wajen malamai to zai bata yawa daga cikin hukunce-hukunce kenan da yawa daga cikin masahi ba zai san yadda suke ba a hakikaninsu zai tozartar da su wanda kuma wannan kenan zai kawo barna wanda take mai yawa wa kana ba'dhum yaqul min a'zamil baliya tamashyuqu sahfiya malamai suna cewa yana daga cikin manya-manyan musibu shine ka zama malamin littafi kenan ka je ka kasance kawai kana koyar da kanka da littafi baka zuwa wajen wani malami ya koyar da kai to wannan kenan yana daga cikin manya-manyan musibu wanda a ƙarshe zai kasance kana maganganu wanda suke marasa kyau kenan kana abubuwa wanda suke ba na daidai ba saboda in dai zaka ce ka dogara da kanka wajen karatu baka je wajen malamai ba suka koya maka to tabbas za a samu matsaloli wanda suke masu yawa abu na biyu ma da yake cewa an yanka da shekahi fi umuri dole ne ka mai ka wuya ga malaminka cikin dukkan lamurranka ka meka wuya gare shi saboda yardar da ka bashi yake koya maka ilimi don haka abin da ya shafi karatu ma dole ka meka wuya cikin abubuwan da zai gaya maka na shawarwari wanda suke da alaka da ilimi yake cewa wala ya kuri an ra'ayi wa tadbiri kadda ka huta daga abin da zai baka na ra'ayi da kuma abubuwan da zai kwatanta maka yake cewa bal yakunu ma'ahu kal maridi ma'a tabibil mahir ka kasance tare da malaminka kamar likita wanda yake kwararre in ka je wajen likita duk abin da yake maka kai na shawarwari ai kana ne to haka ya kamata ka kasance tare da malaminka kenan duk abin da ya gaya maka ka dauki wannan abu yake cewa fa yushawiru fi ma yasuhu wa yataharra ridahu fi ma ya'tamidu kenan ka mishi shawara cikin duk abin da kake mala ina son zan karanta littafi kaza yaya kake gani mala ina so zan yi kaza yaya kake gani sannan abin da ya baka to kai riko da wannan abu sannan yake cewa yake cewa wa yubalig fi hurmatihi wa yataqarrab ila Allah bi khidmatihi kai kokari ka ringa kiyaye alhurmashi wannan malamin ka ringa ganin girman shi ka ringa girmama shi ka bashi matsayin da Allah madaukakin sarki ya bashi sannan kuma ka ringa kusanta neman yarda Allah da yi mashi wannan malamin naka hidima naka ce hidima kina irin abubuwa wanda zaka ringa yi ma wannan malami na aiki wanda Allah malaukakin sarki zai soka sannan ka samu yardar wannan malami to kai kokari ka ringa yi a mun gani yawa daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suka yi hidima ga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda girmama shi kuma kasancewa shi babban malami haka sun magani da yawa daga cikin sahabbai sun kasance sukan yi ma junansu hidima ba don komi ba saboda wasu daga cikin su malamai a kan wasu kina sai suke musu hidima kuma wannan ita ce hanyar magabata har a yau kenan ka kasance daga cikin mai hidima ga malaminka don neman kusanci ga Allah malam ita wa yuqalu yake cewa wa ya alamu anna zulla anna zullahu li shaykhihi izzu ya san cewa kaskantar da kanshi da yake yi ga malamin shi to wannan daukaka yake kara mishi kenan ka kaskantar da kanka ga malamin ka zai kara maka komi sai daukaka wa hudu'ahu lahu fakhr kuma kamar tawadu da yake da kaskantar da kai wannan duka zai kara mishi komi sai alfahari wata wadu la rifa'atu duka kenan duka irin wannan abubuwa wanda kake na hidima kaka gani cewa wannan kaskantar da kai ne a'a bai gadan maka da komai sai daukaka da girma amma ne yake cewa wai qalu inna shafi'iyya radiyallahu anhu utiba ala tawaduhi lil ulama faqala imam shafi'i ana mushi ana cewa dan me yasa kake kamar irin abin da kake na na tawadu ga malamai kamar a ce mishi yayi yawa dan me yasa zaka ringa yi kamar ka sauwaka ma kanka yake cewa uhinu lahu nafsi fa hum yukrimunaha yake cewa ni ina kaskantar musu da kaina kina ina kaskantar da kaina su kuma suna girmama ta yake cewa walan tukarman nafsu allati la tuhinu kinan duk randa baka kaskantar da ita ba to ba za ta samu ɗaukaka ba kinan ka kaskantar da kanka zuwa ga malaminka sai ka samu karamci a gare shi sannan kuma mutane zai su girmama ka da wannan duka yana maka nuni akan cewa dole ne ka mai da ka zuwa ga malaminka ka ringa kaskantar da kanka ka ringa mashi shawara cikin dukkan abin da zaka yi malin ita wa aka da ibn abbas ma'a jalalatihi wa martabatihi bi rikabi zaid bin thabit al-ansari ya kawo maka kissa ta ibn abbas wanda yake makusanci ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya kasance da girman shi da matsayin shi yana yi ma zaid bin thabit hidima yana yi mishi hidima saboda malamin shi shi yasa har wani lokaci kenan yana kama kamar abin da ya shafi wannan igiya ta tara kumin shi don mushi hidima ya ja ta ana tafiya kamar yadda ya zo a cikin azar yake cewa wa ƙala haka za ku mirna an nafa alabi ulama'i lokacin da ya zo yana kamawa sai sai zai da misali yake cewa kakkai haka sai ke cewa haka aka umarce mu mu ringa yi ga malamanmu kenan mu girmama su mu ringa yi musu hidima wannan kenan ibn abbas wanda mun san cewa yana daga cikin manya-manyan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nemi ilimi bayan rasu annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana dan yaro sai ringa bin gidajen sahabbai yana neman ilimi a wajensu wanda kuma hakan daga karshe ya samu yake cewa qala ahmad bin hanbal bi khalaf al ahmar la aqul la aqul la aqul illa bayna yadayka umirna an natawada liman nata'allamu minhu kina shi wannan ahmad bin hanbal yake ce shi wannan malami yake cewa banna zama sai a gabanka yake cewa an mu umarni akan mu yi tawadu ga wanda suke koyar da mu kenan duk abin da ka san abu ne wanda zai janyo maka tawadu kaskantar da kai ga malaminka to kakkashi kuma yayin shi kakka ji kuma ya yi shi saboda yana da falala da kuma minna a kanka da haka kenan ka ba shi kadar ɗin shi imamu da gazali yake cewa la yunalu ilmu illa bi tawadu'i wa ilqa'is babu yanda za a yi ka samu ilimi dole sai da tawadu kenan kaskantar da kai sannan kuma ka ya kasance kana saurarawa da kyau cikin duk abin da ake gaya maka na karatu ka mai da hankali akan haka yake cewa kala wa mahama ashara alaihi shaykhuhu bi tariqi ta'lim falyuqallidu wa yada ra'ayi duk lokacin da malamin kai baka ra'ayi ya baka shawara yace maka ga hanyar da zaka bi wajen karatu misali ka ka mishi littafi kaza sai ce a ina ga wannan littafi bai dace ba da kai ka fara da littafi kaza ko kuma ya ka maka fanni kaza ka kawo fanni kaza sai ce a ka bar wannan fannin baka kai ba ka fara da kaza to kaka ce ba zan yi ba a ka dauki wannan ra'ayin da malam ya baka ya ce ka bar ra'ayinka ya ce fa khata murshidi an fa'ula min sawabi fi nafsi saboda kuskuren malaminka ya yi akan daidanka na abin da yake nihi so da yawa in ya gaya maka abu zaka ga cewa kuskure ne amma abin da ya faɗi daidai ne tana yiwa ba zaka iya ganewa ba sai a gaba to don haka ka ɗauke shi akan kuskuren ka tahi akan ra'ayin shi a gaba zaka gane amfanin abu kenan kullum ka kasance mai shawara ga malaminka cikin abin da ya gaya maka malam ya kawo misali yake cewa kad nabbaha Allah ta'ala ala zalika fi qissati Musa wal Khadir bi qawlihi innaka lan tastati'a ma sabra Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin kissa annabi Musa da Khadir a lokacin da annabi Musa alaihi salam ya je neman ilimi yake ce mishi ai ba zan ka iya hakurin tahiya da ni ba kina ai abubuwa sun abu wanda shi annabi Musa yana ganin kuskure ne khidir ya yi amma kuma shi khidir ya san daidai ne yake da haka yake ce mashi duk abin da ka gani kai shiru ta kai magana annabi musa ya magana kenan haka ne malam ya baka misali kenan so da yawa zaka ga abinda malaminka zai baka shawara kaka iya ganin saboda karamcin hankalinka da kuma baka kai ba wannan martaba ta ilimi sai ka gani kamar kuskure ne to malam ne ce ka yi hakuri ka zauna akan wannan kuskura ya yi jedan ka kai da kake gani jedan to kuskuren da kake gani malam yayi ya yi amfani a gare ka akan jedan da kake gani shine ke cewa hada ma a uluwi qadari Musa al-Kalim fi riyas fi risalati wal ilmi hatta sharata alayhi sukun lokacin da zai tahiya sai da ce mushi fala tasalni an shay'in hatta umrita laka min dhikra duk abin da kaka yi kaka yi magana sai na baka labarin shi wanda kuma annabi Musa ana tahiya kenan akwai wasu abubuwa wanda ya gani yana ganin kamar ba aidai da ba amma yake ce mushi ba mu yi bashar da kai akan kai shiru to kenan wannan shine misalin da malam ya bani abu na uku ma ne ke cewa an yanzu rahu bi ainihin ijlal wa ya tafi da fihi darajatul kamal dole ne malamin ka ka ringa kallon shi duba wanda yake na ɗaukaka da girma ya kasance yana da wani matsayi a idanka yana da wata daraja a idanka har ma ka ringa ɗaukan cewa yana da daraja wadda take ta cika amma nan ba ana nufin ba cika wadda take cika wannan yake da suna kamalul mutlaq shine mutlaqul kamal malamai suka ce kinan ka ɗauke shi wanda yake mutum ne wanda yake yana da abin da ya cancanta kuma wanda ya isa a girmama shi akan wannan abu yake cewa fa inna zalika aqrabu ila nafsihi bi kinan wannan yayi kusanci akan amfana da shi wa kana ba'du salaf idza dhahaba ila shaykhihi tasaddaqa bi shay'in wa qala allahumma sur ayba shaykhi anni wa la tudhi bi barakati ilmihi minni yake cewa wasu daga cikin magabata sun kasance idan suka zo wajen malaman su har suna yin sadaka suna addu'a suna cewa Allah ka sitirce aibin malami na a kaina kenan kawai yayi wani abu wanda yake na aibu wanda zai rage wanda daraja shi zata yi kasa a ido na sannan kuma kada ka tahiyar da albarka ta ilimin shi a gare ni قال الشافعي كنت أسفه الورقة بين يدي مالك صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقوها إمام الشافعي كتشيوا in lokacin da nake suya takarda ta littafi a gaban imamu imam malik ina yi a hankali ina yi a hankali dan kai wannan abin ya ya wannan ke shi dan ka a shi karan wannan wannan waraka duka wannan ne yake maka nuni kamar girma da malamin shi ya samu a idan shi saboda haiba saboda kwarjini wanda yake ma wannan malami na shi kenan ya kamata malamin kai kasance yana da kwarjini a idanka kana girmama shi wa qala rabi yake cewa wallahi mashtara'atu an ashraba al-ma wa shafi'u yanzuru ilayya haibatan law yake cewa ban na iya shan ruwa a gaban malami na alhali yana duba zuwa gare ni saboda irin haibar da gare ni kina wannan duka yana daga cikin irin girmama malamai da suke da kuma ba su matsayi su cewa wasu daga ciki ba su iya ma shan ruwa a gaban malamin su malam yake cewa hadara ba'du auladil khalifa al-mahdi inda sharif fastanada ila ila al-hari wa sa'alahu an hadith wasu daga cikin biyan al-khalifa al-mahdi a wancan lokacin kenan zamanin wannan khalifa na abbasiya suka zo wajen wani malami shari'i